بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda shi ne yammacin bakwai ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 19 ga watan february shekarar miladiya ta 2021 a wannan aji namu na fasl sheikh albani lil usul daga makarantar darul hadith salafiya wacce ke Zariya a Nigeria makarantar marigayi mala albani Zariya Allah ubangiji ya gafarta mishi muna yin karatuka kamar da muka saba daga littafin mabambanta wannan shi ne darasi na 178 insha Allah cikin jirgin darussa waɗanda muke musu recording kenan za mu tashi farko daga littafin ulumul qur'anil karim na doktor nuruddin aitar Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan malami yake cewa daga shafi na 52 inda yace umumul lafzi wa khususus sababi bayani akan Uh, wato asbabun nuzul da ake tuntuni yanda ake mu'amalantar asbabun nuzul wajen kafa hujja da su wajen uh, cin moriyar abinda suke bada labari domin fahimtar abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da ayoyin da yake saukarwa to akwai kaida ta umumul lafzi wa khususus sababi wanda kaida ce aslan daga cikin qawaid na usulul fiqh amma tana da amfani a uh, bangaren wato darastan asbabun nuzul shine yadda sababin ba a takaita ayar akan shi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab kamar da a sauran mas'aloli ake amfani da shi haka to haka kuma a wajen wato ka'ida ta fassara aya al-ibratu aidan bi umumil lafzi la bi khususi al-mawrid wasu suke fada ko kuma la bi khususi sabab da ana fadin haka alal misali idan muka kalli kamar fadin Allah wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ka kaida ce amma game da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da riko da abinda annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar amma an kalli asalin ayar tana magana ne akan saki asalin qadiyya ce da ta faru game da ainihin wato abin nan sorry game da rabon ganima ko game da rabon ganima wanda take magana akan saki wanda ta zo mai tace da Allah yake cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka wannan game da jihadi ke wala tulqu bi aydikum ila tahluka game da barin jihadi da komawa da biye ma duniya da ansaru suka yi Allah ya ce musu kar ku jefa kanku a cikin halaka sai zama ita ma kaida ce amma haka idan idan ka kalli kamar irin fadin Allah inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila aliha ta sauka ne game da ƙadiyar mukullin ka'aba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da ya mayarwa waɗanda su ne suke rikewa tun a jahiliya waɗanda da sun tsorata suna ganin kamar za a kwace musu wannan sharaf din sai Allah subhanahu wataala ya hukunci da cewa inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha kaga ita ma ita zama ka'ida amma game da ada'ul amana bata tsaya kai akan wannan qadiyya da ta faru da ita ba ina fata muna ganewa to sai dai malamai suna cewa idan aka samu wani sababi da yake nuni zuwa ga takhsisi to ana iya itibari da shi akan iya samun wani sababi da ke iya nuni zuwa ga takhsisi ana iya itibari da shi alal misali malamai suna ba da labarin wata qadiyar ta faru da alimamu abu hanifa da ya wani kallo da ya kuskure kamar da malamai suke faɗi yan uwan shi Allah ya gafarta musu gaba ɗaya game da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a wanda daga cikin yakokin shi yaga an kashe mata an yi musu kisan gilla a cikin yaki an yi musu musula yayi fada yayi tankiya yace daga yau kar a ƙara kashe mata to Abu Hanifa ya dauki wannan al-ibratu bi umul lamzi ana yace to wannan yana nuni zuwa ga ko ridda mace sai ba za a kashe ta amma malamai suka ce a wannan babu wannan ba za a ɗauki al'ibra bi umumin lafzi a nan ba saboda akwai ƙara'in da ke nuni annabi yana nufin kar a kashe mata ne a wajen jihadi kawai abin da ya faru kawai ke nufi babban da sauran kabaya wanda za su iya hukunta mace ta taɓa laifin da zai kai ga kisa kamar na zina shi da kanshi yayi sa an yi jifa ma mace kamar na riddadin da makamantansu ina fata mun gane wannan to ta ita ma a ƙadiyar yakin idan macen ta zama soja ita ma za a kashe ta domin yanzu sunanta soja ba sunanta mace ba ya ma ana nufin bayan an ci gari da yaƙi irin da kafirai suke ta kashe mata da yara to musulunci bai da wannan ba musulunci bai da a kashe duk wanda ba soja bane bai zo fagen fama da nufin yin wato fadan ba hatta maza in suna gida da tsofaffi da da fastocinsu da sauransu ba a kashe su da duka baya ire-iren waɗannan a a haka kamar hadisin laysa minal birri as-siyam fi safar yanzu shi ma wannan ba za a dauke shi a matsayin umumi ba ya shafi mutumin da azumin ke bashi wahala ne kawai wanda azumi baya bashi wahala wa anta sumu khairul lakum al-imam abin nan as-subki a cikin dafin shi al-ashbah wan nabair ya tattauna sosai akan wannan qadiyar qadiya ce usuliya kuma mai matukar zurfi al-muhim malam nuruddin itr Allah ya gafarta mishi yace hadhihi qadiyatun usuliyatun min qawaid usul al-fiqh wannan kaida ce ta usulu wata shafi usulul fiqh kama annaha min usulit tafsiri alhamma kuma har ila yau tana daga cikin kaidoji muhimmai a usulul tafsir tadbatu tudbatu tadbitu kayfiyat tafsir sababi lin-nass dabtan yuzilu tawhuma al-fasid wanda tana bada dama ta kiyaye yadda za a fassara sababi a fassara shi su dace da nassi ta yadda abin zai kusar da duk wani tunani mara kyau fasababul khasu kad yanzilu fihi nassun khasun bi mawdu'i as-sabab ana yi samu wani dalili keɓantacce wanda kuma a saukar da nassi keɓantacce akan shi dan wannan sababin wa kad yanzilu bi nassin amis sigha ko kuma a saukar da nassi wanda yake gama gari in ya sauka keɓantacce to sai a tsaya iya nan keɓancewa idan ku ya sauka wato ainihin ya zama ami ne za a hukunta shi a matsayin am kamar wanne ne misalin khas kamar kisar auren manzala sallallahu alaihi wasallama da Zainab da Allah ya ce mishi ya aure ta kaga wannan khas ne daga cikin khususiyar na manzala sallallahu alaihi wasallama ba za a yi itibari da shi a wata ka'ida can daban ba to waɗanda kuma suke am ga sai ba misalan su amma imma amma an amma in kana nasu yace amma in kana nasu nazil خاصا بسبب ولا عموما لللفظ للفظه فإن الآية حينئذ تقتصر عليه قطعا idan aka samu wato nassin ya zo keɓantacce ne akan matsalar keɓantacciya to a nan za a keɓantar da hukuncin akan wannan nassin kaɗai akan wannan ƙa'idar ƙadiyar kaɗai misali zalika qaulu ta'ala fi suratul layli da Allah yake cewa وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى kaga alladhi yu'ti malahu yatazakka wannan sayyidina abubakar ne aka bada labari akan shi to wannan wannan wato fallar da aka bashi to ta tsaya ne akan shi wadi ayatu nazalat fi abubakar as-siddiq bil ijma' wannan aya ta sauka bisa ijma'in malamai ta sauka ne akan sayyidina abubakar radiyallahu anhu ومن هنا استدل بها الإمام فخر الرازي فخر الدين الرازي مع قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم على أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام فخر الرازي ينفعين دعونا آية يفتدون كنت تشوى الله يأتي وسيجنبها الأتقى da sannu al'atka wannan da ya fi tsoron Allah zai guje ma wuta ɗin allabi yu'ti malahu yatazakka wanda yake bayar da dukiyarsa yana neman tsarkaka to wannan abinda Allah ya faɗa cikin suratul laili kuma a wani Allah yake cewa inna akramakum indallahi attaqakum lalle mafi girma a wurin Allah cikin ku shine wanda yafi ku tsoron Allah kaga can kuma Allah ya kira sai na Abubakar da mafi tsoron Allah to kenan shine mafi falala a cikin wannan al'umma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bada hukunci amcewa mafi girma shine mafi tsoron Allah sannan kuma yawa Abubakar kirari da cewa shine mafi tsoron Allah kaga ya ya ya sa hukuncin a kansa ya ci gaba da cewa amma man zanna annaha amma fi kulli man amila amalahu hadha ghalatun ghalatun minhu fa hadha ghalatun minhu wanda ya tsammanci cewa wasu malamai da suke ganin cewa wannan hukuncin ya shafi duk wanda ya ainihin wato yi irin aikin sai na abubakar ya ba da irin dukiya da abubakar ya bayar to shi ma ya zama al'atka ya zama kuma da wannan falalar cito fa hadha ghalatun minhu kuskure ne wannan magana daga duk wanda yi ta li'anna hadhihi al-ayata laysa fiha sigatu umumin hatta tutbaqu tutabbaqu alaiha qa'idatu al-ibra li umumil lafzi yace domin wannan ayar babu wani abu na umumi a cikinta babu wani lafazi daga cikin alfadul umum da ya zo a cikinta ba kama waɗancan ba kaga aka ce wa ma'ata kun kaga ga ma wata take ta ta ainihin wato umumi ne haka wala tuqru bi aydikum ila tahluka at-tahluka kowace iri abin nan ne zai dauka wato umumi ne haka an ce dukanku wala tulqu an kawo wawul jama'a da dai siyar irin waɗannan da ake ambata to amma anan babu wani abu da ke nuni zuwa ga umumi da haka za a ɗauke shi a matsayin abu ne da yake khasi ya ce bal innan alfil atka lil ahad alif da lam na jikin lafazin al atka alif da lam ne na al ahad wato wannan din nan da kuka sani wanda ya ba da dukiyarsa ba kowane al atka ba ويؤكد ذلك أن الموصولة التي تفيد العموم لا توصل بأفعال التفضيل إجماعا daga sabon da ke ƙara fito da wannan ma'anafin shi ne lafazin alif da lam wanda ke zuwa don nuna umumi alif da lam akwai na umumi kamar yadda muka sani akwai na al'ad azini al'adul muduri al'adul wane ne mun yi su a baya waɗanda to wannan al in ta haɗu da لفظينا اسم التفضيل أفعل التفضيل الأتقى الأعلم الأشد كو الأصلح da irin wannan siyar ɗin idan aka sa masigatu tafdil alif da lam to baya ba da sigar umumi sai dai ba da sigar ahad wannan ƙa'ida ce sananniya a arabiya wal atqa laysa jam'an sannan kuma ba jam'i bane inda jam'i ne to da zai iya daukan hukuncin umumi bal huwa mufradun wal ahadu mawjudun al ahad anan wato abinda ke cikin kwakwalan masu saurari masu jin alqur'anin na cewa Abubakar Siddiq shine allazi yu'ti malahu yatazakka abu ne sananne a gunsu khususan ma'a ma yufiduhu af'al at-tafdil min at-tamyiz wa qat'i al-musharaka ka kara kuma da cewa lafazin al lafazin af'ala na tafdili yana fa'idantar da cewa mai wannan sunan ya mayyazantu ya bambanta da sauran ba a ba mutum siga ta al'afdal ko al'aham ko al'atka sai ya bambanta da sauran suna da musharaka a takawa sannan shi kuma ya ɗara su suna da musharaka a fadla shi kuma ya ɗara su to haka kuma wa ƙat'il musharaka da kuma cewa ya yanke ya bar su a baya fa batal qawlu bil umumi وتعيين القطع بالخصوص وتعين القطع بالخصوص ذاك wancan magana na cewa umumi ne ta fa'i sannan kuma wajibi ne a ayyana cewa lalle khususi ne ta hanyar qat'u din wal qasr ala man nazalat fihi radiyallahu anhu kuma a dakatar da bayanin akan wanda bayanin ya zo akan shi Allah ya kara masa yadda shine sayyidina Abubakar wa amma an yakuna wa imma an yakuna sababu khassan ولفظ الآية عاما كوكما إذا ما سبب خاصين أما آية تدود لفظ دين أمومي فالمعتمد الذي عليه جمهور الفقهاء والأصوليين والمفسرين وغيرهم وغيرهم أن الإبرة آه لأموم اللفظ لا بخصوص لا بخصوص سبب فإذا يذما لفظ دين عام سبب خاص to a irin nan dukkanin malaman fiqh da usul da tafsiri da sauransu suna tafiya akan cewa a lura da fadin lafazin kar a keɓanta da sababin ومن الأدلة على ذلك احتجاج الصحابة والتابعين فمن بعضهم في وقائع كثيرة بأموم آيات نزلت على أسباب خاصة cikin dalilai aka haka shine an samu aikace cewa sahabbai suna hujja da irin waɗannan ayoyi amma wanda suka sauka akan wasu asbab khassa wa kana dhalika listidlalu shay'an dha'ian bainahum la yunkiruhu ahad irin wannan kafa hujja ya yaɗu sosai a cikin su kuma ba wanda ya dinga inkarinsa sa ولذلك قال محمد بن كعب القرظي إن الآية نزلت في الرجل ثم تكون ba'a ammatan ba'du ba'du innal ayata tanzilu fil rajuli thumma takunu amma ba'du lalle aya ta kan sauka akan mutum a keɓance daga baya kuma sai tabbata zama ta kowa da kowa wasa al najdatu al hanafi ibn abbas an qawlihi ta'ala والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أم عام ya tambayi ibnu abbas cewa wannan aya ta kebanci wasu ne ko ko amci qala bal amun yace a a ta shafi duk wanda ya cika sharadin abu da ya kira da suna as-sariq a shar'ance ta shafe shi wa yadullu zalika aidan annahu kama qala al-imam az-zarkashi qad ja'at ayatun fi mawadi attafaqu ala ta'addiyatiha ila ghairi asbabiha zarkashi ya ce an samu wasu ayoyi da suka zo malamai sun yi ittifaki akan cewa waɗannan ayoyin suna haura sababinsu su fada kan wata ƙa'ida wani wuri daban ka nuzuli ayatul zihari fi salama ibn sakhar kamar ayat zihari ta suratu al-mujadala da ta sauka game da salama dan sakhar wannan al-mujadila da ta tana mujadala da aisha take cewa ni bana ji amma Allah da ke sama yana ji kaga ai wata ƙa'ida ce wata qadiyya ce khassa yayi mata zihari ta kuma tana cikin wahala da kunci ta kawo karabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana ce mata bani da abinda zan gaya miki karshe Allah ya saukar da karsami Allahu qawlan lati tujadu lika fi zawjiha hazo inda Allah yake cewa daga yau duk wanda ya zihari ga abinda zai ga abinda zai walladina jahiduna minkum jahiduna minkum min sa'im thumma yu'uduna lima qalu fataru raqabatin min qabla an yatamassa har zuwa karshen ka'idojin da aka saka to yanzu ya zama ka'ida amma ba ita kadai ba wayatul li'ani fi sha'ani hilal ibn umayya da kuma ayin li'ani tsakankanin mata da mazajin su idan mazajin sun musa ƴaƴan da matan ke da ciki ko suka haife musu idan miji ya musa yace bai yadda ba dan shi bane sai a je ga li'ani in ta ki itirafi da cewa dan zina ne ke shine walladina yarmuna azwajuhum wala yakul lahu shahada'u fi shahadati ahadihim zuwa ƙarshe to wannan shi ma kaga bai shafi wannan mutum shi kadai ba hilal dan umayya ya shafe shi da duk wani wanda ya samu kanshi a cikin wannan halin alkali ko shugaba zai ba su dama su gudanar da wannan wani bula haddul qazfi fi rumati aisha radiyallahu anha da kuma bayanin da aka saukar cikin sautin nuri game da waɗanda suka yi wa sayyidatuna aisha radiyallahu anha a wato qazfi na qadiya ta ifki da aka ce daga yanzu wanda duk yayi a abin nan ya yi ƙazafi to za a yi mushi bulala kaza sun mata'adda ila gairi daga nan kuma sai wannan ƙabiya sai ta hau kan sauran duk da suka yi irin wannan abu wadin ƙa'ida min albadihiyat wannan ƙa'ida tana daga cikin abin da dole a yi aiki da ita la yumkinu lil alimi an yukhassisa alfaz alqur'an al'amma bai yiwa ga malami ya keɓance lafuzza na alƙur'ani da suka zo a game bi ula'ikal a'ayani duna gairi ya ce a ai wannan ayat ya sauka ne akan abu kaza don haka ba za a sake hukunci da ita ba abin ya wuce ba malamin da zai wannan magana haka haka da dama daga cikin hukunce-hukunce ba za a yi su ba ayar gado ta sauka ne ita ma a bisa wani sababi ayar batu akan saki ga irin yadda ake gasar da ake ta sauka ne akan wani sababi ayar taimama haka ayar dukkanin ayoyi sun sauka ne mafi yawansu na hukunce-hukunce da asbabu da suka ja iguwa gare su to kaga bai yiwa wani malami ya irin wannan magana fa inna hadha la yaquluhu muslimun wala aqilun ala al-itlaq yace kai wannan ba fa malami ba ma musulmi kai ko mai hankali ma bai iya faɗan wannan kama qala ibn taymiya a cikin littafin da ibn taymiya faɗa wannan magana shine a cikin al-ittiqan a dauko daga gare shi وعلى ذلك درجة القوانين في الدنيا كلها مالن yace kai a bisa ma wannan tafarkin ne fa duka dokokin duniya suke tafiya duka dokokin duniya to rasulun nasi ne min alqawaidi wal ahkam bi qadari ma ahadasu min al af'ali wal fujuri duk wata doka da kaci sabuwa to wani abu ne mutane suka yi sai ya ja masu kula da kafa dokoki sai su duba sai to muna ganin yanzu ya kamata a kirkiro doka kaza don ta regulatin ɗin kaza ko duka duniya aka ake rayuwa alkawani na wadda duka akan sa yake ba ko ta local government a jigawa da suka yi saka dokan lefe ba da sauransu ta yi ka bincika ana shan wahala aure ne a garin ko kuma 'yan mata da zawarawa sun yawa ba sa samun maza mutane suna kuka game da wato cewa aure ya tsada da haka aka saka doka cewa yanzu daga yanzu aure laifi kaza ne kai wuce dubu kaza duk wanda ya wuce ya yi laifi kudin na gani ina so an hana kudin kaza kaza kaza don a sauƙaƙa to haka duk inda mutane suke a duniya haka waɗannan dokoki suke faruwa duk sanda wani abu ya fito sabo mutane suka fito da wani abu sabo suka kirkiro ko gwamnati ta ga buƙatar wani abu sabo da take so a yi sai ta kafa doka ta ce to daga yanzu kaza ya zama laifi wanda duk yayi ga hukuncin shi yanzu ba gashi an ce duk wanda yake yawo babu kammama din nan babu abar baki da hanci din nan in a birni ne irin kaduna kayi laifi da zarar yan sanda sun kama ka koyan kastiliya sai ka biya dubu biyar dan muna muna kauye ne alhamdulillahi muke yawo abun mu haka babu wani takura sosai don sai ka yawo ka iya san ranka ba shi ma dan kastiliya ba ba da shi ma a fuskar shi balantana ya ce maka dole amma kana shi haka kaduna zaka kowa da shi da kasan ba ba a najeriya kake ba kowa yana tsoron aljihu shi in ba ka da dubu biyar suka kama ka sai ka wuni kana musu share-share da sharan kwata da sharan titi haka za su sa ka sai ka nome bakin titin nan tsaf sannan za ka bayan karfe biyar su sallame ka tafi gida haka suke wa mutane kai a kaduna ba ko da in ka saka ka sashi a haɓa ɗin na haka bai rufe bakin da hancin ba ka yi ne saboda garin gwamna ne ba ga munan tun da local gwamnan ne ba ruwanmu Allah shi kyauta almuhim haka duka ƙa'idoji suke zuwa wal kanunu fa inal kanuna yasdur li asbabin khassa fi ahyanin kathira so da dama doka takan sauka ne akan wani ka'ida ta musamman thumma yakunu hukmuhu amman alal jami daga baya kuma sai hukuncin ya zama gabaki ɗaya ya shafi kowa zaka ga mutanen kotu in sun zo suna magana akan doka lauyoyi suna yin citing cases ko a ce case din bulbu versus bulbu wani versus wani zaka ji suna citing din wannan cases din suna itibari da cewa ai a lokaci kaza a wata shari'a irin wannan ko mai kama da wannan ga abin da ya faru ga circumstance din ga kuma hukuncin sai alƙalin kuma sai jiya ga musu jami'a lalle za a yi maimaita irin wannan hukuncin duk wannan yana faruwa ashharul mu'allafat fi asbabin nuzul wasu daga cikin mashahuran littafai da aka rubuta game da ilimi na asbabun nuzul kana tasdiru fi asbabin nuzuli min ikhtisas al-a'immat al-kibar al-muhaddithina al-musharikin fi 'adadin min al-ulum ya ce rubuta littattafai game da asbabu nuzul ya kasance abu ne da manyan malamai ne suke yi daga cikin malamai irin waɗanda komai da ruwan ka ilimi malamai waɗanda suka sha suka koshi sun iya tafsiri sun iya hadisi sun iya fiqh sun iya tarihi da ire-iren su su ne suke irin wannan ba malamai mutakhassisuna akan fanni ɗaya ba yace summa minhum man ta'arrada li asbabin nuzuli fi kutubit tafsir akwai waɗanda suka yi magana akan asbabun nuzul a cikin tafan tafsirinsu kama tarawu fi kutubin tafsiri bil ma'thuri bi suratin khassa zaka ga wannan a cikin littafin at-tafsiru bil ma'thur masu fassara qur'ani da qur'ani qur'ani da hadisi qur'ani da maganar tabi'ai da sauransu zaka ga suna bada muhimmanci akan wannan irin al-imam at-tabari irin ibn abi hatim irin ainihin a tafsirin ibn maja da ire-irensu waɗannan zaka ga suna babba da muhimmanci wajen kawo asbabun dai haka abin da ke cikin littafin bukhari da muslim da makamantansu a cikin kitabun tafsiri nasu haka nan kuma cikin littafin ahkamul qur'an akwai tafsiri wanda yake ba da sura na ahkam irin al-imam al-qurtubi al-tafin shi al-jami' ahkam al-qur'ani irin ibn al-arabi shi ma sai ahkam al-qur'an irin abubakar al-jassas ahkam al-qur'an da makamantansu wa minhum man afrada jam'a maddati hadha al-ilmi fi ta'lifin mufrad akwai kuma wanda yake tsayawa a kebance ya ware ilimin ulumul qur'ani ya mai littafi wa awwalu man arafnahu allafa fi asbabin nuzuli asbabin nuzul qur'ani al-karimi shaykh al-bukhari al-imam ali ibn abdullah al-madini ibn al-madini shine malamin da aka sani na farko da ya littafi a haka duk da littafin nashi yana daga cikin abinda sai daga bayan na ake tunanin ko an samu amma kamar mafqudi ya rasu ka ta 234 summa tataba'at al-musannafatu fi dhalika lakinnaha lam tu'na bit-tanqih sannan kuma littafai suka biyo baya kala kala kala sai dai littafan basu bada muhimmanci wajen tacewa ba sun fa kulawa da aljam'u ba tare da sai sun tace abin da ya tabbata ko wanda bai tabbata ba malin yace walam taltazim bi bayani saqimi min ar-riwayati min as-sahih ba sa bayanin mai ciwo daga lafiyayye mimma yalzamu darisu bitathabbut wa tahqiq wanda zai sa mai karatu mai bincike dole sai yayi tasabbuti sai yayi taka tsantsan sai yayi bincike mai zurfi wa ahammu al-kutubi al-musannafa fi dhalika hadhan al-kitabani al-matbu'ani littafai mafiya muhimmanci da aka rubuta akan haka akwai littafan nan guda biyu asbabun nuzuli na al-imam al-mufassir an-nahwi al-muhaddith shine wane abul husayn ibn ali ibn ahmada abul husayn ali ibn ahmada an-naisaburi wanda aka fitar da suna al-wahid al-imam al-wahid wanda rasuwarsa shekara ta 427 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kad awwala fihi ala riwayat al-asbab bi asanidihi wa awrada ashya mu'allaqa biduni isnad ya fi dogara kacokan a wajen aikin da yi wajen kawo maganganu da isnadojinsu akwai 'yan kaɗan da babu ba su da isnadi wannan tafin akwai shi a kasuwa akwai ta haƙiƙin addoktor assam al-humaidan wanda wani babban profesa ne na ilimin tafsiri yana da tashi ma nashi na musamman akan ilimin tafsirin ulumul qur'ani yayi ta haƙiƙinsa ana buga shi littafi ne sananne sai kuma asbabun nuzul lil imami al mufassir an nahwi sorry al babul nuquli fi asbabin nuzul na al imam as-suyuti kenan wannan shi ma mashhur littafi al imam as-suyuti ya jarrada shi jarradahu min al asanid wa aza kull hadith liman akhrajahu ya cire isnadoji sai dinga uzuwi kamar yadda mai bulugul maram yake yace rawahu fulanu wa fulanu wa fulanu faka faka fal qari abi dalika juhdan kabiran ya rage maka aiki mai yawa kai mai karatu وزاد على ما ذكره الوهي يا قارا akan nawahi gaira annahu akhalla bi amrayn sai dai shi ma yayi sawarwari ma abubuwa guda biyu al-awwal na farko annahu lam yanussu ala tasayyi min ghairi bai cewa kaza ya inganta ko bai inganta ba mu'tamidan ala al-maraji allati ahala al-qari qari alaiha wa kathirun minha nadir al-wujudi kawai ya kyale kan tafan da ya cika kuma ka duba wasu su kuma suna da wahalar samuwa wa babu fi zamanina hadha mafqud wasu su kuma a wannan zamanin kwata-kwata ba a gansu domin su yi ina daga cikin malaman da Allah ya mishi fatahi da mallakar da tafai masu dimbin yawa wasu daban nashi a sources din da ya ɗebo su sun bace amma nashin sun wanzar da waɗancan sources to da haka babu inda zaka ga inda ya dauko su magan nashi a yanzu da yawa ba a san inda ya dauko su ba ba a gane tafan da ya dauko su ba to wannan littafin na daga ciki daga baya ba a san inda yake ba bayan da alama su iya mallake shi athani na biyu annahu taraka kathiran min asbabin nuzuli lam yuridha ya bar wasu da dama daga cikin asbabun nuzuli bai kawo su ba kama ya alamu min muta min muta kalama yu'lamu min mutala'ati al-maraji misl tafsir ibn kathir kamar yadda in ka karanta littafin nashi aya kaza da kake da mun asbabun nuzul dinta sai ka je ga su ibe kawo ba sai ka kuma ibnu kathir sai ka ga ga asbabun nuzul wad-dur al-mansuri lis-suyuti nafsi ko kuma ka kuma ad-dur al-mansur tafsirin sa fala tadunnan al-ayata nazalat mubtada'atan la ala sababin li adami dhikri sababiha fil lubab karka fara tsammanin wata aya da kaga su ibe kawo dalilin saukanta ba ka ce to wannan ya nuna ayan nan ta sauka ne haka nan kawai ba tare da sababi ba ka fara wannan tunanin faƙar ya kunu laha fil maraji'i sababun au asbab ta yi a sauran littafai tana da dalili ƙwaya ɗaya ko ma dalilai da yawa banda waɗannan tafin da ya ambata akwai littafai da dama na usulul fiqi sanannu sorry na na asbabun nuzuli kaman akwai littafin akwai abul muzaffar muhammad ibnu as'ad al-hanafi wanda malami dare a karni na shida rasuwarsa shekara ta ɗari biyar ne da sittin da bakwai littafin shi asbabun nuzul wal qasasul qur'aniya littafi ne wanda an buga shi shi ma akwai kuma na shi assam assam wancan doktor assam al bin abdul hamid al humaidan yana da tashihu asbabin nuzul tashihu asbabin nuzul shi ma an buga shi akwai kuma littafin doktor khalid al muzaini sunan shi shi kuma al-muharrar fi asbabin nuzul akwai kuma littafin babban malami muqbil bin hadi al-wadi rahmatullahi alayhi wanda shi kuma ya rasu shekara 1422 kamar shekara 20 da suka wuce kenan rasuwar muqbil ibn hadi babban malamin nan na kasar yaman ya littafi mai suna as-sahihul musnad min asbabin nuzul as-sahihul musnad ingantattu masu isnadoji sai kuma ibn al-jawzi kaza ibn al-jawzi yana daga cikin malamai mausu'awa yan komai da ruwan kaɗan yana daga cikinsu to yana da littafi shi ma mai suna asbabu na zuwa ibn jauzi rasuwarsa shekara ta ɗari biyar ne da casa'in da bakwai babban malami ne kasur gumi babba akwai kuma littafi ƙanƙani mai albarka juz'i mai albarka daga cikin littafin asbabun nuzul shine na limamu ibnu hajar mai suna al-ujab fi bayanin asbab wannan muna da shi a nan makarantar tara da salafiya juz'i ne haka guda daya sai ibnu hajar din littafin shi masu kima ne al-ujab fi ma'rifatil asbab in ka je maktaba baka ganshi wato tambayi su malami su suka yi musulunci din shi ni na san da shi akwai shi akwai kuma nasu salim ibnu idin alhilali da shi da wani mutum mai suna Musa Muhammad ibn Musa al-Nasr sun haɗu su littafi suka sami suna al-isti'ab fi bayan asbab suma waɗannan na mu'asirai din duk suma suna da kyau suna da kuma kima ta ilimi wallahu a'lam sai al-madkhalu ila maqasid ash-shari'a na ad-doktor Ahmad Ar-Raisuni za mu tashi yana mana magana har ila yau akan wato al-masalih wal mafasid a cikin usulul fiqh yace al-hifz al-haji wal hifz at-tahsini a shafi na 93 bayan da aka magana akan al-hifz ad-daruri wato kiyaye abubuwa na larura da shari'a ta yi sune rayuka da addini da nasaba da hankali da dukiya da mutunci wanda shari'a ta kiyaye su kiyayewa ta dole to akwai kuma alhajiyat da at-tahsinat yace lam taqtasir ash-shari'a ala hifz al-masalih fi mustawaha ad-daruri al-mutamathil fi hifz ad-daruriyat al-khams salifat adh-dhikr shari'a bata taƙaito akan kiyaye waɗancan kadai ba bal tawassa'at shari'a ta faɗaɗa al'amarinta kama lahaza dhalika al-ulama wastaqra'u kamar yadda malamai suka tsinkayo haka kuma suka karanta yau da gobe suka gane fi hibdil masalih shari'a ta faɗaɗa wajen kiyaye maslahohi jaliliha wa qaliliha manya da ƙanana ala jami'il mustawayat kuma akan kowane mataki min a'laha tun daga can sama ila adnaha zuwa na can ƙasa wa min huna to daga nan ne jaa hadithul ulama'i an hifd shari'ati lil hajiyati والتحسينيات بالإضافة إلى حفظها للضروريات daga nan ne malamai suka fara batu akan to yaya shari'a ke kare alhajiyat buƙatu da attahsiniyat kyautatawa bayan kiyaye daruriyat haddace wato kiyaye dole alhibdul hajj idza kanat daruriyat hiya tilka almasalih allati la tastaghni anha alhayat albashariyah mun sani cewa al-daruriyat sune waɗannan bukatu wanda dan adam bai iya wadatuwa daga barinsu wala yaqumu laha sha'anun biduniha rayuwar dan adam ba ta yiwa in babu waɗancan babu kiyaye jinsi sorry kiyaye addini kiyaye rai kiyaye wato mutunci da da nasaba da dukiya da, da waɗanda aka ambata an aka ce an kasa kiyaye su to dan adam ba zai iya rayuwa a doron ƙasa ba rayuwar shi ba ta da wata ma'ana ويترتب an فقدانها هلاك الناس duk sanda ko mutane suka rasa waɗannan abubuwa za su halaka wa ikhtilalu hayati ko kuma rayuwarsu ta lalace bi shaklin baligin la yutaqu fil ada ta yanayin da ba za a iya sabawa da shi ba mu za mu iya fahimtar wannan a rayuwarmu domin muna da halal sosai a cikin waɗannan abubuwan a rayuwar da muke da haka muke shan wahala iri daban-daban a cikin addininmu da mutunci da wato dukiya da nasaba da sauransu Allah ka tsare malai ya ci gaba da cewa fa innal hajiyat tutlaqu ala al masalih allati yahtaju an-nasu ilaiha ihtiyajan la yablughu ila haddi ad-darura su kuma al hajiyat to ana nufin bukatu wanda dan adam ke bukatar su amma bukatar bata kai ta larura ba wanda za a ce in bai samu ba zai mutu ko mujtama din shi ya lalace walakin na fuqdanahu walakin na faqadahu laha sai dai amma dan adam ya rasa wannan yansha'u anhu diqun wa harajun wa nakib za a samu kunci da da shiga wahala da kuntatawa min sha'anil istimrar fi faqadiha wa ikhtilaliha ilhaqu darari bid daruriyati nafsiha sannan aka ci gaba da rasa su to kuma abin zai shafi su waɗancan daruriyat wa min huna kana hifdhu daruriyati muqtadiyan hifdhu alhajiyati zaka kiyaye daruriyat ya jawo dole a kiyaye alhajiyat fa fi hifdhi ad-din yu'tabiru ulama'u min qubailil hajiyat a in muka dauki na farko kiyaye addini to malamai suna ganin akwai wasu abubuwa waɗanda hajiyat ne addini ba su ne asalin kiyaye addinin ba a matsayin shi a matakin shi na larura amma ba a kiyaye su ba to wancan asalin addinin ma aqida ma za ta lalace kamar mene dabt tafasil ibadati sanin dalla dallan abinda ake a cikin ibada wa tahdidu maqadirha wa kaifiyatiha da sanin yawan ibada da za'i da kuma yadda ake sanin sallah me ake ya ake guda nawa ce raka'a nawa ne kowace gaba me ake kaga wannan tafasil ne bi itibari anna hadhihi ad-dawabit wat tafsilat la yatawaqqafu 'alayha fil amad al-qarib iqamatu asl al-ibada tare da cewa fa an san cewa waɗannan tafsilat din zuwa ga wani mataki to ba su ne asalin ibada da ake nufi da ikamatul ibada ba ba shi ne aikin da ke kan gwamnati na ikamatul ibada ba shi ne ta karantar da mutane tafsilat dalla-dalla na karatu ba walakin min sha'ani ghiyabi hadhi tafsilati wat tahdidat ihdasu balbala wa ghumud ladal mukallifina mukallafina amma idan aka sa aka kasa kiyaye waɗannan abubuwan to za a haifar da wata balbala wani tashin tashina a cikin mutane su kasa yarda su ma'ana shigar da mutum musulunci ala sabilin misal to an kiyaye masa addinin sa ne amma lakana mishi kalma kadai bai ishe shi kuma ya ci gaba da gudanar da addinin shi ba sai an koya mai abin da zai addini in ba haka ba addinin zai lalace haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma bilal cewa karka gaya wa mutane cewa in suna da kalmar shahada za su tsira ko mun gani wannan hadisin da yace sai mu'azu yake fadanta ta'assuman kar ya koye ilimi ko kuma yana fada alhalin yana ganin ya saba maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda idan mutane suka shantake cewa suna da kalmar shahada to za su je ganin jahilci har su bata kalmar shahada ba su sani har su zo su halaka kalmar shahada ya zama babu ita to haka kuma shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saddidu wa qarib ku toshe kafar barna ku kusanci kafar alkhairi karka tsaya kawai da tunanin ai kana da aslul iman shi kadai zai tsirtar da kai eh amma kuma riko da shi shi kadai a duniya to zai iya kai ka ya baro domin ba za ka iya rike shi shi kadai ba baka san sauran ba haka salloli na farilla za su iya kai ka ka tsira eh amma kuma kana buƙatar nafilfili dan su cike maka giɓin da kai wa kanka a cikin sallar farilla ina fata mun gane wannan wannan shine ma'anar tahsinat wato hajiyat in ka ɗauki abinci ai kaga asalin masara ko dawa ko gero su ne abinci ko wato tuwo ko burabusko ko hura ko teba ko makamantansu wannan asalin abinci ɗin amma ko su ‘yan ƙananan abubuwa da dole ana buƙatar su a haɗa da abincin kafin ya ci in an rasa su ko daga abincin ba zai ci ba hajiyat za a ce ne kawai bari a bar su kamar yadda misali maza suke a wannan zamani ce ya riga ya kawo masara ko shinkafa ba ruwan shi da kudin cefane babu shaka bai cika abin da ke kan shi ba domin bai kawo hajiyat ba ya kawo daruriyat ne kadai ina fata mun gane wannan mali ya ci gaba da cewa ma'am fitahil babi amamal ahwa'i wa naza'atit takasul wat tafrid kuma hakan zai buɗe ƙofa wajen samun soye-soyen zukata idan aka jahilci tafsilat za a samu bid'a za a samu naza'at awon da su dinga jan mutane na kasala ko kuma wuce gona da iri duk mutumin da bai san komai addini ba to shi bai san yadda zai yi azumi ba bai san yadda zai sallah ba tun yana yi haka da jahilci wata rana ma sai ya bari wata rana sai ya ƙi yin azumi yanzu akwai mutane da dama musulmai wanda saboda tsabaragen jahilci ba sa yin azumin ramadana yi a ƙauyuka da birane kuma tsabar jahilci ne kawai don ba su san kome a kai ba a to me allan yawan mutanen da ba sa tsaye da sallah kullum ko musulmai ne allah kaɗai sai yawansu in kana so gane haka to ka bari ranar ɗaya ga watan azumi ko biyu ga watan azumi ka kalli masallacin ku da kuke zuwa kullum ake sallah da ku sai ka nemi ka rasa waje da asuba sai ka fara tunanin to wai duk mutanen nan dama suna nan a unguwan nan ko baki ne duk tsawon watannin baya sun yi tafiya ne ko ku a gida suke sallah asuba ne ko za ka duk masallaci suna samun wannan matsala akwai masallacin da idan aka ce farko farkon azumi ne sai dai ka dinga ba da dadduma ka ba in dai ba za ka je tan hudu da rabi ka kama waje ba saboda duka mutane masallata masu azumi za su cika masallacin ko mun gani to haka haka rayuwar mutane take kenan a sauran lokutan ba sa kula da sallah me yasa suka kula da sallah da azumi shine a shayi saboda an musu wani karatu tamfarari sun ji cewa in baka yi sallah ba babu azumi ashe sauran ranaku ma inda suna zuwa gun karatu za su ji muhimmancin sallah su kula da ita kuma mun gani muhimmancin tafsirat din kenan tafsirat da suke ji to malai ya ci gaba da cewa a mimma yu'addi shay'an fa shay'an ila talashi ibadati wa daya'iha wanda da karshe idan ba a san su ba a hankali hankali ibada za ta lalace ba a santa ba za ga mutane sun musulunta tunda ba su da ilimi mutane su daina yin sallah gaba daya ko da hayar suna cewa su musulmai ne wuta na ma a iya mai da su cikin wani addini daban su ba da kansu uzuri cewa to su tun da aka sasa musulunci babu wanda ya koya musu ya zasu Allah shi kyauta malam yace wa huwa aslul ibada wanda shi kuma biya na ibadar shine asalin abin da ake so a hana faruwar sa malam yace falidhalika kana min lawazim al-hifz ad-daruri lil ibadati tahdidu tahdidu tafasiliha wa maqadiriha wa shurutiha wa kaifiyatiha da yake daga cikin wato abin da yake na larura dan kiyaye addini kiyaye bayani dalla dalla game da addinin nan bayani na dalla dalla game da miqdarul ibada nawa ne sallah nawa ne zakka ya ake aikin haji da sharruddan su da kuma aikata su yadda ake aikatawa fa hadha hibzun hajiyun wannan kiyayewa ne na bukata wa huwa fil waqti nafsihi ya'udu bil hifzi alal asli daruri kuma yana komawa zuwa ga kiyayewa na asali din kama adal ulama min hajiyati hifd ad-dini wad'u ar-rukhasi min fi halati ad-dayq wal haraj wal mashaqqa ko malamai suka ce daga cikin al-hajiyat a cikin hifd ad-din akwai sassauci da musulunci ya sanya a halin bukata da halin kunci da halin mashaqqa walaula hadhihi ar-rukhas allati tukhaffifu min at-taklifi أو من شروطه أو تتساهل في توقيفك في توقيته لعمد الناس إلى ترك كثير من العبادات والتكاليف في حالات الحرج bayan shari'a ta yi itibari da matsala ta damuwar mutane ba ta kawo sauki a cikin sharuɗa ta yi sassauci da wasu abubuwa da take kula da su tauƙit misali da mutane sun bar wasu ibadoji da dama alal misali rangwamen da aka yi wa matafiyi da mara lafiya na azumi faman kana minkum maridan wa ala safari da shari'a ta ce ba ruwanta ko kai azumi in ka gara ma kai ka mutu ka gara ma kana tafiya ko ka fasa tafiya ko kuma ka san inda ka yi a ce babu wani sauki ko dole kai to da mutane dama za su bayin azumi mara lafiya zai bayin azumin saboda ba zai iya ba ya da iya haka sallar da aka ce a dinga ragewa idan ana tafiya kasum da za a ce sai an cika sallah babu wannan rukhsar to mutane dama za su ki sallah gaba daya za su ki za ga wannan misalin aikace a duk mutumin da ke bada fatawoyi waɗanda suke akwai kunci ga mutane ba za su ba mu gane wannan da kyau jama'a ba za su ba za su ji gane kawai amma ba za su ba in ka in ka kafa doka a gidanka wanda ta saba wa hankali ba za a bu ba in kawo doka a makarantar ba saba hankali ba za a bu ba bari ba ku wani point jama'a wanda su kila zai ba ku dariya karatun da muke a unguwan mu din can ranar alhamis wanda mun dade muna yin shi in ka ji tarihin me yasa aka sa karatun ranar alhamis zai baka mamaki tun da aka ce za a fara karatun duk samarin unguwar galibin su yan kallon kwallon ne kowa yana da tim din da yake supporting kuma wannan kwallon galibi ana yin ta a cikin talata da laraba shine wani kwallo da ake cewa champions league dauri abtali urubba kuma ba sa yadda su bisan wannan wannan kwallon aka ce a sa a larawa suke cika Allah ya malam za a dinga samun matsaloli har da ladanin masallacin ya dinga so sai ke haka ce to shikenan me yasa ce Allah malam ka san mas din mu yakan fado laraba ce to shikenan ba komai wani rana ne babu matsala ba sa san na weekend saboda akwai kuma league har ila yau na Ingila Faransa ina ne Jamus su kuma asabar ladi yake amma sannan kuma na zakarun turai su kuma tsakiyar mako za ka ce to shi kenan alhamis ta yi alhamis ta muku yi ko sai muka sa alhamis na basu suka ci gaba zuwa kallon kwallon su ran da ba su da kallon kwallon na su zo ai karatun mafiyan su yanzu ne da kallon kwallon da ranar farko na ce to sai dai mu saka ranar ko mu ko ku akwai wasu MSS a cikin ABU masu wannan zafin kan jama'a akwai wani aji da suke ma 'yan mata islamiyya ana yin islamiyyar nan asabar ladi asabar ladi ana zuwa lafiya lau yaran ba su da lectures ranar abinda ya kawo su zariya boko iyayensu da kawo su si da suka zo zariya ne suka ga ana addini wasu su ma da gida suka iso garin nan suka yi sha'awa addini a hankali a hankali suka fara bin ustazai kawayensu daga hostel da department har suka shiga islamiyu su suka kawo kansu da kansu amma malaman saboda zafin kai in aka tashi sai semester timetable ya fito na jarabawa su ma yi saka timetable din jarabawa wasu daidai irin wannan kwanakin sai wasu suna so su gwada imanin yara tuntun yaran suka waɗe suka ba karatu na ce musu wallahi ko ni ne ba zan zo ba haka na gane cewa wallahi ko ni ba zan zo ba me ya kawo nan zariya tukuna ku ba ku da ba ku da wayo idan sai kuma ba su hutu lokacin ku ce an yi hutun islamiyya ce jarabawa sai in an dawo sabon session ko an gama mid semester amma ba su da wannan wayo to haka yanzu ka da islamiyyar mata kar ka sake ka sa musu karatu juma'a da asabar saboda juma'a da asabar suna da buki ka basu su je su bikin su sa musu karatu ko jarabawa wani wani rana wanda ba wannan ba a hankali karatun ya raba su zasu daina zuwa bikin shine abin da musulunci ya game da giya bai ce rana ɗaya a bashan ta ba inda Allah ya so rana ɗaya za a iya jibgo da Qur'ani dukan shi hukunce hukuncen nan ba wanda ya sai bi su rana ɗaya wallahi annabi ne kawai zai iya bin su rana ɗaya a ce duka hukunci da ke cikin alƙur'ani a ce ka bi su rana ɗaya wallahi ba za ka iya ba da aka aka yi ta yi a hankali a hankali har shekara ashirin da wani abu sai kowa ya bi da aka ce ma annabi ya zo ya gyara ka'aba ya ce a ya ce ma aisha a a mutanen ki sabon musulunta za su iya ridda akan wannan duk an faɗa musu abubuwa da dama sun daure sun haƙura ba za su kyala wannan ba wannan wani heritage ɗinsu ne da suke gani wani kayan gadon su ne da suke gani a ce wai a ce ka'aba ba daidai suke za su ce wallahi sun fasa duk sun yarda da sauran amma ba za su karɓi wannan ba to wani ya daga cikin abin da ya kamata ka dinga kalla wajen itibar na wasu a masa'il to amma kasan galibinmu idan muna ji da zafin kan usadanci da abin nan nan ba za mu karɓi wannan ba na taɓa ku labarin abin da shaukani ya ruwaito a cikin littafin shi na na abin nan na na na tarihi din nan me sunan shi ne ma eh littafin nan na tarihi na na imamu shaukani addu'ul lami banda addu'ul lami na ƙasa da shi na manta sunan na tana zanga muku kowa ya san shi anan nima na manta sunan ne kawai yana ba da labarin wani sarki na tatar da ya ce zai musulunta amma sarkin nan matan shi tamanin ya yadda kuma zai saki su ya rike hu amma a cikinsu akwai wata matar uban shi ne uban ya mutu ya batta shi kuma ya aure ta kuma suna yaka a al'adarsu ka ƙwarani kuma ya hada ƙararrako wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa da yadda tabbin su malamai cewa za yi karɓar musulunci suka ce ina ai ba zai yi ka musulunta dole sai ka sake ta yace to wallahi shi ko sai dai hakura da musulunci akan ya sake ta sai aka zo aka samu babban malami da aka ga mai sai ce ku bar shi musulunta ba ku ce a bar shi dai dai shigo musuluncin ai wannan sunan shi dai sako to ya shigo musuluncin da wannan sabon wata na a gyara to a sanadiyar shigo shi musulunci sama da mutum dubu arba'in suka musulunta su sun yi musulunci yanzu sahihi sanadiyar shi ya musulunta da sojojin shi da ma'aikatan shi da kowa duk sun musulunta inda an bu wancan zafin kan an yi asara su gaba ɗaya kenan to shi sa dole sai ka dinga kallon wannan zaka bada magana irin wannan ta shafi fatawa ko mas'ala zai kawo mana ma ka'idar gashi yake cewa minal hikamis sa'ira idza aratta an tuta'a fa'mur bima yustata in kana so ai maka da'a to kai umarni da abin da za a yi da'a shi sa Allah yake duk umarnin Allah mai sauƙi ne da za a iya bi saboda mutane in ka musu umarnin da ba za su ibi ba ba za su bi ba ne kaɗai ba za su bi ba don ka ce yanzu misali ka hana mutane kakab rana guda kasa ci abinci a gida ka fita ka bar kuma abinci a gidan ka ce amma kada wanda ya ci abinci duk wanda ya ci Allah ya isa abincin gidana sai dai wallahi Allah sai ta koma musu amma wallahi za su ci za su ci saboda abu ne da ba za a iya istida'arsa ba ya saba wa ɗabi'a ɗan adam so waɗannan misalai ne kawai daga waƙi kuma na san dukanmu muna da irin wannan misalin da za mu iya bayarwa malam ya ce fannasu idza umiru bima la yutiquna wa kullifu bima yu'annituhum yu'nituhum wa yurhiquhum sar'ana ma yandafi'una ila tamarrudi wal isyan idan ka ba mutane umarni wanda ba za su iya ba ka ba mutane umarni wanda zai wahal da su to da wurwuri za su tafi zuwa ga wato tamarrudi kangarewa wal isyani da saba wa sa abin nan umarnin wali hadha kana min hikmatin lahi baligha shi za Allah cikin hikimar maisasshiya wab'a ar-rukhas fi mawatin shiddati wal mashaqqa shi za Allah ya kawo wato sassauci a wuraren kunci ومن هنا قرر العلماء أن إحدى القواعد الكبرى في الشريعة الإسلامية هي المشقة تجلب التيسير ذاك malamai suka ce daga cikin muhimman ka'idojin addinin musulunci akwai al-mahabba al-mashaqqatu tujlibu at-taysir duk kunci yana kawo sassauci kalla hadisin mutumin da ya salla bayan mu'azu da yace wallahi ba ya tafi abin shi me yasa kunci ta mishi bai saba da irin wannan sallar ba mutumin daji ne makiyayi to haka kai ma an kazo masallacin ka kana irin wannan kuntatawa mutanen kamar yadda hadisi yake cewa fa inna minkum munaffirina sai kaga mutane sun bada ja da baya da masallacin ba wai dan ba su san sallah ba irin sallah kace ba sa so kai kuma sai ka fara zafi kai kana cewa yanzu sallah minti 15 ba za ku iya yi ba sai dai ku je ku yi magana ta minti 15 wannan aya ce kake ja ka ja musu aya ta ce sallah minti 15 mana aka sai da wannan hujja muke bayarwa ta zafin kai ta ustazai ka ji sanda kake faɗan hujja ba fa aya kake faɗa ba ra'ayinka ne ba hadisi bane ba hadisi bane yace haka hadisi yace a sauƙaƙa ne idan an yi limanci wa mutane ko kuma ka kuntata musu kuma kana so kai justifying kuntata wanda cewa su ba su san Qur'ani ko ba su san Allah ko ba su san sallah kai kuma baka sa aiki da sunna wallahi haka muke wannan zafin kan dukan mu usadai ne mun wuce tauki wannan zafin kan sai in shekaru sun kama mu ne kuma mun fara hankali muke rage wannan zafin kan ko ka zo ka dinga wada mutane dan ya hadda dan ya ana ja kana kana kana wani ma akwai imamu da wallahi a masallaci wani lokaci sai ka ki mishi fatihi ma ka kyale shi dan ba ka ba zai ruku uban ba ka ba in ka tana mai wuciya zai yi kawai na'am to ka'idar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir abinda ake ni mashaqqa shine al-mashaqqatu al-arida wadda ta bujuro allati yahsul biha darar haka suka ce min talafin au halakin au khasaratin au au au maradin mashakka wadda za ta jawo ainihin wato ta wuce ta al'ada za ta jawo darar na asara ko mutuwa ko rauni ko makamantansu banda banda banda mashakka adiya wadda aka saba da ita misali yanzu hada sallah da ake yin ana sanyi ko ruwa ko ana tsoro duka daga cikin almashakka tudlibu taysir ne in aka ki hada sallan nan idan ishan tayi ba za ga mutane ba ko in suka ji sanyi ya musu yawa ko tabo ko tsoro ba su zuwa in ka ce a mu za mu ba asali ne ba za su zuwa haka idan ka je a halin wato abin nan mara lafiya ka ce mashi dole sai ya alola bayan ba zai iya ba sai ya mutu kamar yadda faru da wannan na hadisin abin nan hadisin can na cikin bukhari to haka cin mushe shi ma almashakka ne ta jawo tajlibu taysir duk suna nan da yawa a cikin kaidoji daga almashaqqatu tajlibu taysir din nan akwai rassa da ta yi har guda biyar ita ce take da reshe na ad-daruratu tubihu al-mahdhurat ko wannan kowa ya san shi wannan kaida ta zama gama gari ad-daruratu tubihu al-mahdhurat ko fasara ma wasu ba sani ba amma suna aiki da ita akwai ka'idar almaisur la yusqitul ma'sur abinda aka sauƙaƙe din to la la yusqatu bil ma'suri ba a ba a fadar da shi ta hanyar a ce sai kai mai wahala almaisur abinda aka kawo maka mai sauki la yuskatu bil ma'sur ba a ka da shi saboda cewa sai kai an baka fatawa ce sai kai mai kunci din sannan ad-darurat tuqaddaru bi qadariha larura ana yin ta ne gwargwadon abinda ake bukata cin mushe gwargwadon bukata haka na rashin lafiya kuma kamantar su haka al'amru idza da'a idza daqa tasa da suke cewa duk al'amarin da ya kunci to dole ya zo ya buɗu daga in ka kuntata wa mutane ka kuntata musu kunci ya kunci in suka tashi za su buɗe da yawa za su yi ƙara'in abin da baka ba su sun yi a baya ba kamar misali a ce kana da iyalai ka matsa musu ka kuntata musu ba tv ba rediyo babu sakewa babu murmushi babu komai kamar gidan mala'iku to ka bari kai tafiya ka gani ko kuma su samu wani yanayi wani biki ya zo ka ji labarin abin da za su sai sun fi kowa cashewa za su wuce gona da iri da ake cewa za su wuce maka da rawa sannan menene la wajiba ma'alla ajaz yana daga cikin rassanta babu wajibi idan an gaza yin shi ba a cewa abu ya hau kanka bayan ka gaza ka kasa yin shi suna nan da yawa waɗannan kawai ne sanannu ga abu amar nan su ne yan kulati shari'a duk zai ga muku su na'am yau haka abdarul ashadd yuzalu bidarar akhaf da yawa zaka ji su rassa rassa na'am wa fi malin ya cigaba da cewa wa yatafarra'u anha qawluhum al-amru idha baqa tasa'a kama jita ko wadhalika ma yushiru ilayhi qawlu subhanahu wa ta'ala shine fadin Allah inna ma'al usri yusra inna fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Allah ya faɗa ya maimaita don nuna girman abu. Wafi hibdun nafsi yumkinu tamsilin mustawal haji min al-hibd bi mashru'iyyati tawassul filistin ta bi tayyibati min at-ta'ami wa sharabi wal libas. Ta wajen kiyaye rai kuma za a buga misali da abin da ke faruwa na halasci da aka bayar na amuri abubuwa masu daɗi na daga abinci da abin sha da sutura wa tawassul fi sakani wal bina'i da kuma faɗaɗawa a wajen mazauni da gini wa bi fardil qisasi fi ma dunal qatl da kuma yadda aka farlanta wato qisasi a a wanda ba na kisa ba fadal mustawa min hizbin nufusi laysa daruriyan li baqaiha abubuwa da suke na jin dadi ko sutura mai kyau ko gida mai kyau ko abun hawa mai kyau ko mace mai kyau ba dole bane a rayuwa bai cikin larura wala yanshau an ikhtilalihi halaka halakuha kuma rashin shi ba zai sa rayuwa ta kare ba walakin yansha'u an zalika min al'adha wad-darari ma yanqusu hayatal insan wa yakhullu bi salamati wa sa'adati amma rashin samun abinci mai kyau rashin samun sutura mai kyau banɗaki mai kyau makwanci mai kyau mata mai hankali abin hawa mai kyau wannan zai rage maka jin daɗin rayuwa zai zai mutsu mutsu da kai da an ganka ma za a gane ka daga wanda yake samun waɗannan abubuwa ko gaisawa aka yi da kai sai ka ji kamar ka miko mutum fuskararren itace kaga kama mata da wanda yake cikin ni'ima sitirarka za ta nuna fuskarka kuma rashin lafiya na zuwa zai buge ka saboda baka da kwayoyin kare garkuwar jiki a jikinka baka samu abu mai kyau ka ci sai dai kawai ka ci duk abin da ya sauwaka watakila da abin da kake ci staci ne kawai wanda dai kawai zai rike gadon bayan ka kanike kuma kana yin aiki wanda akwai jihad akwai wahala a ciki to wannan shi zaka ga talakawa sun fi saurin kamuwa da cuta sun fi saurin mutuwa sun fi saurin shan wahala da sauransu haka masu kuɗi za ka ba sa da wannan matsala al'ummar da suke da ababen more rayuwa za ka ga ba sa yin ba sa samun irin wannan matsalolin kai hatta jirajirai da ake haifa me yasa ka ga yayin masu kuɗi za ka su duka kyawawa ko da masu kuɗin ba su da kyau me yasa saboda kyakkyawar rayuwa da suke living idan mace mai ciki tana samun wurin kwanciya abinci mai kyau abin hawa mai kyau kwanciya hankali sai cikin ya ginu ta haifi ɗa mai kyau ba wai kyau kawai na halitta ba kyau har na ƙwaƙwalwa da lafiyayyun gaɓoɓin jiki kamar yadda kasan idan gona ga su guda biyu wannan gonar ana sa masa taki ana gyara ta za ta yi kyau wannan kuma babu taki babu gyara ba za su yi kyau ba kuma ga su makwabta kowa ya san haka ya ko to haka in kana da mace mai ciki ko kai talaka ne yi kokari ka dinga kula da ita kar ka bata mata rai ka bata abinci mai kyau ka bata kulawa mai kyau sai ka ga a ƙarshe ta haifa maka yara masu kyau amma duk yaro da zaka ga haife shi da wani deformity ko wata matsala ko haife shi da yunwa ko da jaundice yana komawa zuwa ga irin lifestyle ɗin da uwar take rayuwa a kai halatar hamli wannan abu ne tabbatacce a kimiyya to haka kuma a matakin al'umma haka yake haka a matakin ɗaiɗaiwa kaga kenan waɗannan abubuwan kana da buƙatarsu abubuwan da za su gyara maka rayuwa don ka samu ka yi lafiya Allah ya samu dace mata za su ce to an musu kamfen ko babu kyau ɓata wa mace mai ciki rai za ta haifa maka yaro mai kuncin rayuwa kaga sai ta haifi yaro mai shaggen fushi kana bata mata mai tare ciki ga su kuma sun iya ba mutane haushi sa da ciki ko to haka zaka yi ta hakuri wai ce ka bata ciki baka so ta baka haushi sai ka bata yadda ka dauko ta gidansu um sai min usulul fiqh ala manhaj ahli alhadith na malam al-Pakistani Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi daga shafi na 53 inda yake cewa al-qaidatul khamisa qaida ta biyar game da al-ijma al-ijma'u alladhi yaglabu yaglabu dhann yaglabu ala dhanni wuqu'uhu huwa al-ijma'u ala ma huwa ma'lum min ad-din wa bid-darura ijma'in da ake sa ran cewa da gaske akwai ijma'in ya auku shine ijma'in da malamai suka yi akan abin da yake sananne sani na larura a cikin addini قال الشافعي في الرسالة الشافعي أتكين الرسالة يكي تيوى لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا المجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا شافعي يتي ني شافعي بانا فأنا وانا مغانا kuma duk wani malami baya faɗa ya ce wannan an yi ijimai a kai shafi bai cewa an yi ijimai a kan kaza ya ce kuma malamai ba sa cewa wannan ijimai ne sai abin da duk in ka gamu da malami zai gaya maka irin wannan magana kuma zai hakaito maka ita daga malamai kamar mene kamar cewa azhar raka a hudu ce to sai ya ce maka mujma'un ne alai saboda duk duniya duk malami ya san wannan haka giya haramci duk malami ya san wannan babu malamin da ya ce maka giya halasci wa ma ashbaha zalika da kuma abubuwa ire-iren waɗannan zina haramci kowa ya sani aikin haji a makka ake yi kowa ya sani ko to wannan sune al'umurul ma'luma fi dini bid darura abubuwan da ba sa bukatan sai kai malami zaunanne mai bincike mai kwakudu ba da zakule zakule sannan zaka san su ba sa bukatan wannan ba hukunce-hukuncen da suke keɓanci wasu ba kuma kamar misali hukunce-hukuncen haila wanda sun shafi wasu mutane ne can daban to ba dole ne su zama akwai ijimai a cikinsu ba hukunce-hukuncen abin da ya shafi watakila li'ani ko ya shafi gado ko ya shafi a ciniki wanda ba kowa ne ke sani ba sai wanda ya zauna ya koyi ilimi na gaskiya a kai sannan yake sanin su ya ce to wannan ba a cewa ijimai wa kala shehu ahmad shakir mu'allikan ala kalami shafi Ahmad Shakir da yake taqiqin ar-risala da yazo kan wannan magana sai ce ya'ani annal ijma'a la yakunu ijma'an shafi ina nufin cewa ijma'i bai zama a kira shi ijma'i illa fil amri al-ma'lum min ad-din bid-darura sai abin da yake an san shi a addini sani na tilas kama awdahna zalika wa aqamna al-hujjata alayhi miraran fi kathirin min hawashina ala al-kutub al-mukhtalifa intaha amma shakir yake cewa kamar da muka faɗa haka muka tabbatar muka karara a cikin hakikin muga littafai daban-daban kamar yana ishara zuwa ga hakikin shi na muhalla ne wannan da wasu tahqiqat da yayi mabambanta intaha magana amma shakir ta kare wa qala shafi'u aidan liman sa'alahu an wujud al-ijma'i kama fi jima'i al-ilmi shafi yake cewa na'am aka tambaye shi alga ta malan da gaske akwai ijma'i yace na'am bihamdillahi akwai kathirun fi jumlatin min al-fara'id allati la yasau ahadan jahaluha akwai da dama a cikin wasu farlai waɗanda bai yiwa wani ya wadatu da jahiltar su fadhalika al-ijma'u huwa alladhi law qulta fihi ajma'a an-nasu lam tajid hawlaka ahadan yaqulu laka laysa hadha bi ijma'i irin wannan shine ijma'in da in ka faɗa ba wanda zai maka mu'arada yace a'a alga ta malam wannan ba ijma'i bane fa hadhihi at-tariqu allati yasduqu biha man idda'a al-ijma'a fiha a wannan tafarkin ne kawai wanda yace akwai ijma'i yake yin gaskiya wa fi ashiya'a min usuli da ilmi duna furu'i kuma yana faruwa ne a wasu ɗaiɗaikun abubuwa da suka shafi asallai na aqida ko na ilimi banda rassa kowane ilimi asalin shi banda reshe ko lungunan da ke cikin sa wa qala ash-shawkani fi irshad al-fuhul a cikin irshadul fuhuli ila ilmin usul na shaukani ya ce wa man ansafa min nafsihi alima annahu la ilma inda ulama'i sharqi fi jumlati ulama'il garbi wal aksi fadlan an ilmi bi kulli wahidin minhum ala tafsir wanda ya kanshi adalci ya san cewa mutanen gabas ba su san mutanen yamma ba a dunkule haka na mutanen yamma ba su san mutanen malaman gabas a dunkule ba ballantana kuma a ce sun san su ɗaiɗaiwansu wa bi kaifiyati mazhabi kuma su ce sun san wato irin mazhabin suwa ne wa bi ma ya ƙuluhu fi tilkar mas'ala bi ainiha ko kuma su ce sun san abin da wane yake faɗi a mas'ala abin da yake nufi shine dan ka ce ijma'i kana nufin duk malaman duniya a kai suke to kai kana gabashin duniya iraki ko sham ko misra wasu na yammacin duniya andalus kenan a wancan lokacin da maghrib al-arabi babu irin hanyoyin sadarwa da yada bayanai na wurwuri din nan irin na yanzu to ta yaya za a yi kai da kake andalus ka san abin da malaman da ke misra suke faɗi ko malaman da ke iraki ko hijaz suke faɗi babu yadda za ka sani ka san kowane malami ga fatawar shi kuma haka iya haɗo su duka ka ce duka fatawa ta yi iri ɗaya don haka malamai sun yi jima'i a kai kaga ba abu ne mai yiwuwa ba a wancan lokacin kuma ko yanzu yana da wahalar yiwuwa domin kamar yadda ibn hazm yake faɗa a aikace ka iya ka san maganganun nasu amma kuma zaka tarar sa da sabani akai zaka tarar babu wata mas'ala da ta fito sabuwa wanda za a ce duka malamai sun yi ijma'i akai ijma'i na min duni mukhalif sai dai ijma'il mu'tabarina ko a ce jumhuru suna kai to kuma kasancewar jumhuru suna kai bai zama a ce dole sai su ne suke akan abin da yake daidai ba duk wata mas'ala sai ka samu wani malami shi kuma ya ganta ba haka ba shi nashi ijtihadin ba haka bane ko nashi ganin ko nashi mahangar sawa'un a ce malami ne da ilimi yake irin su ko kuma ta yu da fahimta kwatan kwacin tasu ko kuma ya zam ba magana yake akan abin da watakila bai san shi yadda waɗancan suka san shi ba duk abu ne mai yiwuwa da aka samun ijma'i abu ne da yake da matukar wahala a zamun nan baya din nan yace wal muwafaqati fi wa qad yahmilu ba'du من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية والخوف على نفسه يتي وأيضا كما إلى قد يحمل بعض قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية والخوف على نفسه akwai wanda malami ne kuma ana kallon maganarsa a wurin ijma'in a cikin zuciyar shi bai da magana ba amma tsoron in ya faɗa abinda zai biyo baya na saɓani da fitina ko raddi ko tashin hankali ko rashin arziki sai ya ja bakin shi shi dan adam yana da wannan ɗabi'a akwai abinda wani zai ga kai da ya faɗi wannan magana a zo ana rikici gare ya shi wal khawfi ala yana jiwa kanshi tsoron abinda zai biyo baya kowa yana da irin wannan a wani mataki na rayuwar shi ko a wani wuri ko a wani lokaci wataƙila da matarka ma ko da babanka ko da abokinka ko malaminka akwai abin da za ka so ka faɗa amma kana jin tsoron ya za a fassara shi me za a ce me zai biyo baya to kaga to ina kuma ga malami da ɗaruruwa ko dubban mutane da ke ke sauraron shi bisa duk wanda yake malanta inda ka san tsirara haka yake musamman a wannan zamanin a wannan zamanin da duk abin da ka faɗa wani na iya sa baki ya ce ba haka bane ba tare da wai ya san abin yadda ka sani ba a wannan zamanin da muke rayuwa babban malami na iya yin magana ta ilimi babban jahili ya tinkare shi ya ce ƙarya kake kawai da comment ko da video da zai yi a facebook wannan muna ganin shi kusan yaumiyyar shi tsaron nake wata magana nake cewa ka tausaya wa al'umma wacce za ka ga jahilanta ne suke ja da malamanta abin da ya ja da zuwa ga wannan magana hannun postin ɗinta shi ne wata magana da malamin da rawaye Allah ya saka mai da alkhai akan wannan kabiyar da ake ta fama da ita ta matsalar wato rikicin malaman Kano su da gwamnatin Kano a gefe daya da kuma wannan ɗan gidan Nasir Kabara duba ba malami ne ba abin da rawa malami ne da yake da fiye da shekara ashirin da biyar yana da'awa hala kuma shekarun shi a duniya sun kai hamsin watakila malami ne ya je kasashe ya yi ilimi ya karantar ya yi kaza babu abin da bai yi ba a cikin harkar malanta ya zauna ya yi magana ta hankali da ilimi minti bakwai takwas ko makamancinsu amma an kaje ka bi comment sun fi guda dubu jahilai ne kawai daga magarin mutane suna ta cewa ƙarya yake tsoro yake ji bai san abin da yake faɗa ba ina karanta ko ina girgiza kai na ce kai mun shiga uku a ƙasar nan mutum bai wa kanshi adalci jama'a bai wa kanshi adalci kamar yadda faɗi ne ran nan ya za a yi ana rigima akan tafsirin alkur'ani kai baka yi tafsiri ba kuma ka ce za ka sa baki ana rigima akan hadisai kai baka san hadisai ba bulugul maram wannan ba za ka yi karantar da shi ba ana rigima akan wata mas'ala ta duniyar hadisai da baka taba jin su ba sai da rigimar ta taso kuma ko yanzu rigimar ta taso baka yi saka nuna ga inda suke a cikin bukhari ba na rantsi da Allah ko a cikin muslim aka mika wani sayi muslim aka ce nuna mana inda aka ce hadisin da aka ce iyayen annabi suna wuta ka ce yana ciki yana ciki din ko a ce dan kane ka nuna mana bai fa sai da nuna ba ba bai saba ji ba amma kawai an rike ta duniyar kwakwalwar shi kaga wannan yau kanshi adalci wannan rikicin ba da shi ake yi ba in yau kanshi adalci ya je abin da zai amfani shi a rayuwar shi kuma kuma shi amma su ne irin su ne fa kowa ke saka baki saboda hadisi ya riga ya ci da annabi yake cewa za a wayi gari wa yatakallamu ruwaylida ƴan mutsitsaye za su dinga magana bi sha'anil amma abin da ya shafi kowa mutane ba su yi aiki da falyakul khairan aw liyasmut akwai alkhairin da ya kai ka magana da ilimi ko kai shiru saboda jahilcinka in kai shiru mai zaka cutu kowa ya sa baki wasu ma cewa suke wai su a basu su za su yi mukabala su ne wakilan mu musulmai ko mu ahlus sunna kaga duk wannan shiga sharfa sharru to malamin daurawa da yawan nan magana idan ma magana kuskure ce ko to kamata yayi abin malamai ɗan uwan shi su ce ba haka bane abin da ya kamata ka gane kenan idan har malami yayi magana take kuskure mun karanta anan to waɗanda ya kamata su ce mushi kuskure su ne ‘yan uwanshi malamai idan wani likita ya ba da wani prescription ya ce a sha magani kaza yanzu ni da nake baba ko mijin wannan patient ɗin ban da background a medical sciences ba abin da na san yaka ya kaci kawai jin siya in ba su sai in kaje siya ne hala pharmacist ko wani likita ɗan uwansu ya gani ya ce a wannan maganin akwai kuskure a ciki to kaga shi yanzu yana da salahiya ta yi wannan maganar amma ni ban da ita don ta yiwuwa ba na iya karanta ma rubutu likitan ma daidai scribbling da likita yake ma hala ban iya karanta shi ba to ashe kaga tun farko ba ni da cancantar kuma na yadda cewa ban cancanci in sa baki ba shi sa ma har na kai mata ta yi duba ta da na cancanta sai duba ta da kai to amma ilimi mutane ba sai yadda da wannan ba kowa yana so sai ya magana kuma ana gaya mutane cewa ga abin da annabi ya ce ga abin da ke cikin alkur'ani ga maganar salaf game da matsalar suna cewa su ba su yadda ba kaga ba su san kimar abin da ake faɗa musu ba su san kima ba to irin wannan ne wallahi ya ji har nake wannan magana nake cewa ka tausaya wa al'ummar nan al'ummar da aka wayi gari jahilai su ne suke ja da malamai da masana kuma al'ummar da ake ganin ra'ayin kowa daidai ne gare shi babu regulation sam akan abin da mutane suke babu regulation yanzu kaza a kasar Saudi Arabia kiran sallah masallaci wallahi baka saka ba sai kuma ta baka izini haka wa'azi haka karantarwa babu inda zaka je ka karantar irin da muke karantar na ce kawai mu muka ga dama da ni da ku ne kawai muka ittifaki mu dinga haduwa nan muna yin karatu ba mu da wani rukusa daga gwamnati ku baka saka haka a Saudiya ka fito fili kai ba wallahi sai dai in a daka ne zaka boye wani za a kama ka ba ruwansu da wai abin da kake faɗa daidai ne ko ba daidai bane dole sai ka samu itimad da abin da suke cewa tarhis kamar license daga hukuma zaunanniya wanda take kula da wannan aiki ita za ta baka kuma in ta gama cancanta ta baka albashi ko da ku yara na yan islamiyya za ka buɗe ka koya musu islamiyya a lungu anguwa ku za ta baka albashi ta turo maka littattafai kuma a dinga turo mu fattishun inspectors su dinga duba abin da kake malabu amar ba haka bane ku ne kuke zaune a can ta haka za ka ji ba za ka ji wannan hayaniyar ba sam a cikinsu ba za ka ji ba in ma ka ji ana hayaniyar kotu malamai ne suke yin irin tasu ta malamai ba wanda ya sa musu baki sai isu isu sai su je su ta yi yan siyasa ma suna yin hayaniyarsu yan boko ma suna yi kowa na da irin hayaniyar da yake a cikin cycle ɗin shi amma ya zama hayaniyar ilimi ta zama cycle ɗinta ya zama general kowa da kowa to shine ni nake wa kaina nasiha jama'a da ƴan uwa cewa ko mutum don ana wannan hanyar ta zama yayi ku karka yadda ka shiga wannan yayi ihris alama yanfa'uka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da za ka faɗa yi ƙoƙari ka gato yanzu wannan wai yana da amfani in na yi shi mai riba ta mai abin da na haifa wa al'umma sai ka gane abin nan to shi ne wanda maganar da yake anan cewa akwai mutumin da yanzu kaga irin wannan yanayi ɗin akwai malaman da ta yi suna da abin da za su faɗa kuma ya kamata su sa baki amma shaksiyarsu ba ta saba da su faɗi magana wani ƙanƙanin alhakin zunubai na jahilai ya sa musu baki ba za su ji damuwa da kunci don in ka samu da ake ce ma cyber bullying yana da wahala ka iya toleratin shi kai imajinin ko da wani laifi ka yi a sa hotonka a yi kamar mako guda ana caccakaka yadda ake shugabannin ƙasa da gwamnoni da sarakuna da 'yan wasan hausa da malamai da duk wani shahararre yadda ake musa wannan zamani kai tunanin an maka haka ya zaka ji kai koda mutanen gidan ku ne kawai a ce si sati guda suna zolayarka ko mutanen majalisar ku a ce sati guda ana zolayarka kawai duk abin da aka ɗigo ko a yaba maka duk abin da ka faɗa a ce ƙarya ne ya zaka ji ba daɗi to wani sai ya gadda ya shiga wannan kawai ko gara ya ƙure ya shi to shaukani yana ce mana ashe akwai malaman da ba su da maganar ba amma ba su faɗa ba ne saboda suna da wani uzuri ko dai taƙiya ko tsoron abin da zai biyo baya ثم قال ومن ادعى انه يتمكن الناقل للاجماع من معرفه كل من يعتبر فيه من من علماء الدنيا فقد اسرف في الدعوى وجازف في القول ورحم الله الامام امام احمد بن حنبل فانه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب انتهى شوكاني yace duk wanda yace wai zai iya tattaro maganganun duka mutanen da ake nakalto maganganun su kafin a ce an yi ijma'i duk malaman duniya ya samu maganar su ya hada sannan ya ce sun yi ijma'i ce to wannan ya kai matuƙa wajen barna a wajen maganar tashi din nan kuma ya wuce makaɗi da rawa wajen maganar shi yace Allah ubangiji ya gafarta wa al-Imam Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaybani rahmatullahi alaihi yake cewa man idda al-ijma'a fa huwa kadhib duk wanda kaje yana yawan cewa an yi ijma'i an yi ijma'i zaka tarar yana da ainihin wato ƙarya a cikin maganarsa Allah ya samu dace bar mu saurara anan saboda kullun lokaci sai Allah ya kamar darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah